هدانا ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين نحمده سبحانه ونشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جاءنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد فيا أيها المسلمون تقع هذه الجمعة المباركة المسلمة طرفا بين طرفين من أعياد الأمة الضالة إن الأمة النصرانية أمة دخلت عليها الوثنية مبكرا فاستقوا من اليونان والرومان كثيرا من شعائرهم الوثنية وجعلوها من أصل دينهم ونسبوا بعضها إلى المسيح عليه الصلاة والسلام أو لحواريه وهم مما أحدثوا براء ومما أحدثوا هو من أعظم شعائرهم الباطلة ما يحتفلون به كل عام من الأعياد ويحتفلون اليوم بما يزعمونه عيد ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام المسمى بكريسماس وبعد أسبوع سيحتفلون بعيد رأس السنة الميلادية ولهم في هذين العيدين جملة من الشعائر والأعمال المملوءة بالشرك والبدع والمشتملة على أنواع الشبهات المضلة والشهوات المحرمة والاعتقادات الفاسدة إن عيد الميلاد عند النصارى قد أحدثوه لما يزعمونه تجديدا لذكرى مولد عيسى عليه الصلاة والسلام مع أنه لم يثبت لدى مؤرخ التاريخ لدى مؤرخ النصارى يوم, يوم مولده عليه السلام والخلاف بينهم في عامه كثيرا جدا فكيف بشهره ويومه وأما عيد رأس السنة الميلادية فهو يوافق عيدا يسمى عيد البسترانية وهي آلهة اتخذها اليونان والرومان الوثنيون رمزا للقوة فلما اعتنق الرومان النصرانية أقره الرهبان في دين النصارى واتخذوه عيدا مجاملة مع الرومان اليهودية والنصرانية وقع في دينهما التحريف والتبديل والإحداث والتقرب إلى الله بما لا يحبه ولا يرضاه من الأقوال والأعمال والعبادات والشعائر لذلك حل عليهم الغضب واستحقوا الضلالة وأمر الله المصلين سؤاله دائما الهداية إلى الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال تعالى قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عباد الله فقد أكثر القرآن الكريم والسنة النبوية من التحذير في اتباع سبيل الكفار ومشاركة المشركين فيما هو من خصائص دينهم قال الله تعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية قال أبو العالية وطاووس ومحمد بن سيرين والضحاك والربيع بن أنس وغيرهم هي أعياد المشركين فعباد الرحمن حقا هم الذين لا يشهدون ولا يحضرون ولا يحضرون أعياد المشركين فضلا من أن يفعلوها وأن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر رواه أبو داود وفي صحيح البخاري والسنن البيهقي عن عمر رضي الله عنه قال اجتنبوا أعداء الله في عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والحكمة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم lallai godiya ta tabbata ga Allah mahalicin kowa mahalicin komai godiya ta tabbata ga Allah da ya shiryatar da mu tafarkin musulunci ya shiryatar da mu tafarkin babanmu annabi Ibrahim miƙaƙƙiyar hanyar da babu tawaya babu shirka babu bid'a a cikinta annabi Ibrahim bai taɓa zama cikin mushrikai ba muna gode ma Allah muna ƙara gode masa muna shaida babu abin bauta da gaskiya sai shi shi kada yake ba shi da abokin tarayya muna shaida lalle annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawan ne ne kuma manzon sa ne ya zo mana da addini na gaskiya da shari'a domin Allah subhanahu wata'ala ya buwa yadda wannan addini na musulunci akan sauran addinai ko da kafirai mushrikai sun ki tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa da sahabbansa da waɗanda suka fi tafarkinsu da kyautatawa har yi zuwa tashin alkiyama bayan haka ya'yan uwa musulmi wannan juma'a tamu yau muna goma ga watan jumadar ula hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin makka zuwa birnin madina a yau tana da shekarar 1442 a ƙidan miladiya yau 25 ga watan 12 shekara ta 2020 wannan kutuba za ta yi magana a kan idoji na kafirai idoji na mushrikai la'akari da cewa tun daga yau juma'a wacce take a ƙidayen miladiya yau tana hukunta 25 ga watan 12 mun sani cewa kafirai mushrikai suna bukunkuna a waɗannan kwanaki zuwa sati mai zuwa idan Allah ya kai mu rana ita yau za su sake gabatar da waɗansu bukunkuna da sharholiya da sunan cewa an shiga sabo shekara bukin ɗaya ga watan januwari waɗannan idoji guda biyu da na kirsimeti wanda mushrikai suke yi a yau da wanda za su yi sati mai zuwa mun sani cewa bukunkuna ne waɗanda suke ko dai ya zama bid'a a cikin addininsu ko kuma ya zama shirka ƙari akan shirkan da nasara suke kai daidai lokacin da yake mu kuma addinin musulunci alhamdulillah addinin musuluncin da annabinmu ya zo mana da ita addini ne mai haske addini ne mai kakke addini ne cikakke addini ne tsarkakakke kuma tsaftatacce tunda ko addini ne mai haske ba zai karɓi duhu ba ba zai karɓi yana-yana ba ba zai karɓi giragizai ba kasancewan shi addini mai ƙaƙe baya karɓan kaucewa baya karɓan tawaya saboda kasancewan shi addini ne kuma cikakke hakanan addini ne tsarkakakke don haka najasa da ƙazanta ba zai shigo cikin shi ba addini ne tsaftatacce don haka cuta da guba ba zai shigo cikin shi ba to mun sani cewa su ko addinin kirista a asalin addinin kirista asalinsa addini ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabi isa alaihi salam da shi amma tsarkakakken addinin wanda ba a cakuɗa shi da komai ba to daga zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan addini yayi expire ya gama aiki duk wanda ya bauta ma Allah da addinin da Allah ya aiko annabi Isa tsarkakakken addinin bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zo to ya bauta ma Allah da guba ko da magani ne idan yayi expire ka san cewa idan ka sha sai dai cutar da kai ba zai amfani da kai ba ko da abinci ne idan yayi expire lokacin aikin shi ya ƙare idan ka ci wannan abincin cutar da kai zai ba zai amfani da kai ba to haka nan abadin addini daga lokacin da Allah subhanahu wataala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to addinin annabi Isa da addinin annabi Musa aikin su ya ƙare duk wanda ya bauta ma Allah da waɗannan addinai guda biyu yana nan akan turba na kafirci kuma idan ya mutu dan wuta ne khalidan fiha to ballantana kuma ɗoriya akan baya ga kasancewan addinin ya riga ya gama aiki to sai kuma ga waɗansu bid'o'i da aka ƙirƙiro a cikin addinin daga ciki akwai irin waɗannan bukunkuna na kirsimeti wanda kirista suka ƙirƙiro da sunan cewa wai ana bukin murnan haihuwan annabi isa alaihi salam kamar dai yadda ka san masu bid'a da sunan musulunci sun kirkiro ranar goma sha biyu ga watan rabi'ul awwal wata uku da suka gabata suna yin biki akan wai murnan haihuwan annabi muhammad bi abi ho'amin salawatullahi wa salamu alaihi to su ma sun kwaikwayo wannan daga kirista ne kirista ne suka keɓe ranar ashirin da biyar ga watan goma sha biyu cewa rana ce da za su riƙa yin buki a ciki suna yin shagali wai suna murnan haihuwan annabi isa alaihi salatu wassalam to wannan bid'a ce a cikin addininsu sannan kuma gashi addinin ya ƙara samun wani daɗan gushi cewa shirka da kafirci ya zo kuma ya ƙara mamaye addinin kiristanci mun san cewa tun daga tun daga cewa akwai wani abu washi trinity wai Allah ɗayan uku ne ko kuma Allah uku ne wata'ala Allahu amma yaqulu kafiruna zalimuna uluwan kabira mun san wannan tsaban kafirci ne da shirka da Allah subhanahu wata'ala to sai kuma dangane da bukunkuna sai ya kasance kiristoci sun cakudu da maguzawan rumawa da maguzawan greek girkawa lokacin da rumawa suka amshi addinin kirista dalilin da ya sanya suka amshi addinin kiristan ga masu bibiyan tarihi sun san dalilin lokacin da wata annoba ne ta bayyana a shekara sai ya kasance kiristoci suka tura likitoci suka yi ta ba mutane magani suna samun sauƙi daga wannan annoba da ta faɗo musu a wannan shekara wannan sai ya buɗe ƙofan addinin kirista ya samu gindin zama a cikin rumawa da girkawa har sai da ya kasance rumawa sun karɓi addinin kirista a wannan lokacin to rumawa bautan gumaka suke yi suna da wani gunki da suke kiran shi bosterina shi wannan gunki su a wurinsu shi ne ubangiji da ke ba da fawa ubangiji da ke ba da ƙarfi yake ba da mulki yake ba da arziki yake ba da kaza yake ba da kaza a wurinsu kenan to lokacin da suka karɓi addinin kirista sai malaman kirista irin bid'o'in da suke kirkiro a cikin addinansu sai suka yi taro sai suka ce to yanzu mu karbi wannan bikin da rumawa suke yi mu shigar da shi cikin addininmu amma mu kira shi da sunan maimakon mu kira shi da bostarina mu kira shi da idul khitan wato kamar in wannan sati sun yi bikin haihuwan annabi isa to sati mai zuwa sai a yi bikin kaciyansa alaihi salatu wassalam to sai suka fara kiran shi da idul khitan wato idi na bikin yin kaciya ga annabi isa alaihi salam to tafiya na tafiya tafiya na tafiya sai suka canza masa suna sai ya koma edo ra'asul milad ra'asul sana wato idin bikin farkon shekara sai ya zama januwari ita ce farkon shekara da aka ana biki a kowace ɗaya ga watan januwari a idan ta kewayo to kaga asalin shi karan kansa sabuwar shekarar da biki a cikinsa daga maguzancin girkawa ne da rumawa sai ya shiga cikin addinin kirista gashi maguzanci ya haɗu da wata kafircin ya haɗu da bid'anci shine suka taru suke waɗannan bukunkuna a waɗannan 'yan kwanaki 25 ga wata da kuma 1 ga wata kuma mun sani cewa ko a cikin kiristocin sun yi saɓani mai yawa wai yaushe ne ma wata shekara ne ma aka haifi annabi isa wani wata ne aka haifi annabi isa wata rana ce aka haifi annabi isa wannan akwai saɓani ne yawa a cikin addinin kirista to da ka bid'a kan kafirci kan shirka shine ya tattara waɗannan 'yan tsakankani 'yan kwanakin nan da muke ciki mun kuma sani cewa addinin kirista dama addini ne wanda yake ya cika da canje-canje da musanye da ƙirƙire-ƙirƙire da bautan Allah da abin da Allah subhanahu wata'ala bai yarda da shi ba na daga zantuttuka na daga ibadu na daga aikace-aikace abubuwa mabambanta kirista ba su gushe suna bautan Allah da bid'o'i da kafirci da kirkire-kirkire ba har sai da suka cancanci bata suka fada cikin fushin Allah subhanahu wata'ala saboda haka ne Allah subhanahu wata'ala yake umurtar musulmi a koda yaushe su rika neman tsari daga tafarkin yahudu da kirista Allah yana cewa ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryatar da mu tafarki madaidaiciya siratal ladina an'amta alaihim tafarkin waɗanda kai ni'ima akan su ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya Allah ka tsare mu daga bin tafarkin waɗanda kai fushi da su sune yahudu ka tsare mu daga tafarkin bin bin tafarkin waɗanda suke batattu hasararu tabaku sune kirista to da ka duk abin da yake abin da kirista ne suka keɓanta da shi to wannan abin ɓata ne halaka ne taɓewa ne kuma ɓalɓalcewan duniya da lahirar mutum da aka alƙur'ani mai girma da sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallama sun zabarar da mu sun kwaɗaitar da mu a kan nisantar tafarkin kafirai tafarkin mushrikai sun kwaɗaitar da mu sun zabarar da mu a kan riko da addininmu na gaskiya allah subhanahu wata'ala yana cewa alladhina la shaduna zuwa cikin sufofin mutanen kirki bayan Allah na ƙwarar ibadun rahman shi ne idan suka shuɗe wurin da ake ƙarerai wa izamar rubin lashaduna zura ba sa halartar wurin da ake ƙarya da ƙarerai wa izamar rubin lagwi in sun zo za su shuɗe zuwa wurin da ake lagawo da shiririta da wasanni na banza marro kiraman sukan wuce cikin dattaku da mutunci ba sa cusa kansu a ciki ba su kuma sa tarayya da masu wasa masu wargi masu tafi da fito a wuraren ibadunsu al'imamu bin kafirin da yake tafsirin wannan aya yana kalto daga manya-manyan tabi'ai manya-manyan malaman tafsiri suka ce abinda Allah ke nufi da lashaduna zura a zur ƙarya a nan abinda Allah ke nufi shine bukunkuna na kafare bukunkuna na mushrikai da wannan sai ya zama bayan Allah na kwarai ba sa halartar bukunkunan kafirai ba sa musharaka ba sa tarayya da mushrikai cikin idojinsu ko dai su taya su murna da baki ko su taya su murna ta hanyar kyaututtuka ko su taya su murna ta hanyar yin abin nan ba su taimako ko wani abin da ya kama da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya zo garin Madina ya samu mutanen Madina suna da waɗansu kwanaki guda biyu wanda a ciki suke buki suna wasanni manzan Allah ya tambaye sai ce waɗannan kwanaki biyun ina asalinsu sai suka ce ai tun zamanin jahiliya muke keɓe waɗannan kwanaki muna wasanni da bukunkuna a cikinsu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce musu ai Allah ya canza muku da kwanaki guda biyu mafi alkhairi da aka kuyi watsi da waɗannan kwanaki guda biyun da kuke wasanni a cikinsu manzo Allah yake cewa Allah ya ba ku idin babban sallah da idin karaman sallah wannan hadisi al-Imam Abu Dawud shine ya rawaito shi a cikin sahih bukhari haka nan sunan na al-Imam al-Baihaqi daga sayyidina Umar sayyidina Umar yake cewa ijtanibu a'da Allah fi idihi ku nisanci makiya Allah a cikin bukunkunansu da idojinsu saboda tarayya da su a ciki yana saukar da fushin Allah subhanahu wata'ala hakanan an yi malamai tambaya akan tarayya da kafirai a cikin waɗannan idoji nasu kamar su al'allama bin bas an tambaye shi ina hukuncin musulmi ya tarayya da mushrikai ko ya taya su murna ko ya je musu biki ko abin da ya kama da haka al'allama bin bas ya tabbatar da cewa wannan abu haramun ne baya halasta ga musulmi ya tarayya da kafirai wanda kuma ya tarayya da su to yana tare da su domin manzon Allah ce man tashabaha da qaumin fa huwa minhu haka nan an tambayi al-allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen ina hukuncin ka taya kafirai murnan kirsimeti ina hukuncin mutum ya je tarurrukan su shin mutum yayi zunubi ko da ba wai da niyya yayi ba yayi ne mujamalatan kawai saboda dai nuzuci na zuci ko kuma yana jin kunyan kar a ce bai musu barka ba ko wani daga cikin dalilai ina hukuncin haka al'allama bin usaimin ya tabbatar da cewa wannan abu ya ce ta hani a kufari bi idil kirsimas au gairi min a yadihin diniya haramun bittifak malaman musulunci gabaki ɗaya sun yi ittifaki akan haramcinsa ka taya wani kirista murnan sabuwar shekara ko murnan kirsimeti da sunan wai yanzu ƙasa ɗaya al'umma ɗaya ɗan uwanka ne to haramun ne wannan ittifakin malamai daga nan ya nakalto daga al'imamu ibn al-qayyim ya nakalto daga al'imam ibn al-qayyim da ya kawo bayani a cikin littafinsa a hakamu ahalin zimma inda sai abin nan al'imam ibn al-qayyim ya tabbatar da cewa wannan haramun ne ittifaƙin malamin musulunci ka taya wani kafiri murna ko ka je mishi ziyara ko kai wani abu wanda ke nuni akan jinjina akan irin abin da yake na bikin kirsimeti ko bikin sabuwar shekara ko wani biki daga cikin bukunkunan da yake kafirai ne suka keɓanta da shi ya ce misalin mutum irin wannan shine kamar wanda yake jinjina ma kirista ne don ya ga kirista na sujada da cross shi ne al'imam ibn qayyim yake cewa in mutum an yi dace bai kafirta ba in an yi dace bai kafirta ba to girman zunubin shi a wurin allah ya fi girman zunubin wanda ya je yana taimaka ma mutane suna shan giya ya fi girman zunubin wanda yake taimaka ma 'yan boko haram masu zubar da jinin mutane girman zunubin shi ya fi girman zunubin wanda ya buɗe gidan karuwai da 'yan daudu ana zana ana luwaɗi ya ce girman zunubin shi duk ya wuce haka ya ce sai dai abin ban takaici al'imam ibn qayyim ya ce za ka ga wanda addini bai da kima a wurinsa za ka ga suna yin irin wannan ba tare da damuwa akan irin abin da suke yi ba wanda hakan kuma yana jefa su cikin bid'o'i yana jefa su cikin fushin Allah subhanahu wataala to a takaicen takaitawa dai al-Imam Muhammad bin Salih al-Uthaymeen ya ci gaba da bayani akan haramcin haka har ya nakalto daga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da yake cewa tarayya da kafirai ko kamanceceniya da su gurin bukunkunan su yana gadar musu da farin ciki a cikin zukatansu dangane da addinin su duk ko abin da zai sanya farin ciki kirista yi farin ciki dangane da addini ba farin ciki na rayuwa ba farin ciki na rayuwa ka ga yana jin yunwa ka bashi abinci ka taimake shi ya ka ga ya haɗari ka taimaka mai wannan daban amma a cikin addinin shi ka jawo abin da kirista zai farin ciki to wannan kai ma ka fada cikin bala'i ibnu taymiya yake cewa kuma hakan zai sanya su su yi takwadayin cewa idan suka ci gaba da zuzuta addinin da ya muɗi da addinin nasu to akwai ana iya samun musulmi masu raunin zuciya su karɓi addini a takaice da shi abin nan muhammad bin salih usaimi ya ce duk wanda ya man kirista murna ko ya tarayya da su a aikace ko da dukiya ko wani abin da ya kama da haka da kowace irin manufa ne ya ce wannan mutum ya yi haramun kuma ya fada cikin fushin allah subhanahu wa ta'ala haka nan lajinatu da'ima ita ma ta ba da kwatankwacin irin wannan fatawan akan abin da ke da alaka da idoji da sauran bukunkuna na kiristoci waɗanda suke da sauran ma mushrikai ba kirista kaɗai da sauran maguzawa da haka wannan dai mun kawo shi kasancewa ya dace da yanayin da muke ci yau juma'a 25 ga watan 12 a kidan miladiya sati mai zuwa 1 ga watan 1 shekara ta 2021 a kidan miladiya to lokaci ne na bukunkunan kafirai har hutu da ake yi malaman musulunci sun ce haramun ne ka dauka wannan hutun na gaskiya ne ko da ku kasan ku tana yi to ka dauka cewa wannan hutun ƙarya ne ba gaskiya bane ka shagaltar da kanka da abin da zai amfane ka kana kuma ƙara jaddada tauhidinka ga Allah subhanahu wataala da tsarkake Allah daga dukkan abin da aka jibinta mishi wanda Allah subhanahu wataala ya tsarkaka daga gare shi muna fatan Allah ka tabbatar da daga mu akan addini na gaskiya ka kuma raba mu da duk abin da zai raba mu da imani ko zai jifa mu cikin bid'a ko da sunan musulunci ko kuma a wajen musulunci Allah ka tabbatar da imanin sannan a ƙarshe kuma dole ne mu ƙara godiya musamman ga gwamnatin jihar kaduna wacce take alhamdulillahi a irin ci gaba da faɗi tashin da take yi a kan dakwale cutan corona to ba ta taɓi masallatan allah ba alhamdulillahi wannan ya nuni a kan cewa kiraye-kirayen da mummune suke mata tana sauraro kuma tana aiki shi to muna fatan allah ya ƙarfafe ta akan sauraron gaskiya da aiki da gaskiya kuma muna jinjina mata muna mata godiya akan haka nan tun da bata rufe mana masallatai ba to Allah ya saka mata da alkhairi duk abin da ta sa a gaba na alkhairi Allah ya taimake ta abin da yake kurakurai ne nata Allah ya kama hannunta daga zuwa abin da yake daidai so da haka muna ƙara jaddada godiya akan haka sannan cikin abubuwan da ya kamata mu ƙara jawo hankalin al'ummar musulmi tun da gwamnati ita ma bata rufe mana masallatai ba to mu ma mu daure mu ci gaba da bin shawarwarin gwamnatin akan abubuwan da za su dakile wannan cuta na corona kamar irin wannan takunkumi da ake sawa ni na zauna na auna na auna na auna bangayin da zai cutar da mu ba insha Allah ta'ala bangayin da zai cutar da mu ba da haka wanda Allah subhanahu wata'ala ya sa yana da isasshen lafiya to lalle lalle ya sanya wannan musamman lokacin da za a yi cakuɗe ɗaya da jama'a babu laifi sashi idan ya kasance akwai cutan kuma wannan ɗin zai ba da kariya shikenan sai ya baka kariya da izinin Allah in kuma ya kasance babu cutan Allah bai kawo muku ita ba to mafi karanci dai ya kare ka daga kura da iska akalla mafi karanci ke so da haka ni ban ga yadda zai cutar ba wanke hannu ko da ake ta godo da mutane su rika yi mu addinin mu ma duk sallah an so ka je ka jaddada alola akalla so biyar zaka wanke hannayenka in ka fito ban daki ko an so ka sa hannunka a ƙasa ka goge ko kuma ka wanke da sabulu in zaka yi shafa'i da wutari cikin dare zaka tashi kai kiyamul lil zaka wanke hannayenka da haka mu addininmu dama can akan tsafta yake so da haka banga aibi don mutum ya ta wanke hannunsa ba musamman kasancewa mun san cututtuka da kazanta yi yawa cikin al'umma sai dai kuma mu ƙara jaddada mu al'umma ta mu cewa mu ƙara ko kuma gwamnatin yi kira akan gwamnatin ta ƙara mai da hankali akan tsaftan al'umma ga baki ɗaya ba sanadiyan cutan corona kawai ba tsaftan al'umma ga bola nan ko'ina ga ban ɗaki nan ko'ina ga cututtuka na ruwan da muke sha ba yi da kyau abincin da muke ci ba mai gina jiki ba gwamnati ta mai da hankali a kanmu ta zo ta kalle mu da idan basira ta kalle mu ta gyara mana yadda rayuwar nan za ta yi daɗi mu rika cin abinci mai kyau da zai gina mana jiki mu rika tsabtace muhalli muna tsabtace gangan jiki muna tsabtace gidajenmu da ban ɗakunanmu da kicin ɗinmu da tufafinmu da komi da komi da ke da alaƙa da rayuwarmu wannan zai taimake mu insha Allah ta'ala to sannan kuma kira na ƙarshe da gwamnatin tarayya musamman da muka ji an ce za a fitar da waɗansu su nunin kuɗi marasa gaba za a je a siyo magani da za a yi mutane a mina ake kiran shi za a yi mishi vaccine na wannan cuta na corona to ba za mu ce kar a yi ba amma irin wannan ya fi kama da ɓanna tsakani da allah ya fi kama da ɓanna in aka ɗauki matakai kawai na kariyan kai mu huta waɗannan kuɗaɗe a je a yi ma 'yan najeriya wani hidima da shi a koya mana tsafta a ba mu abinci lafiyayye da za mu rika ci a ba mu ilimi a ba mu lantarki a ba mu ruwan famfo a ba mu abubuwa da yawa ya fi mana amfani fiye da wuri ballantana kuma ga shi shi wannan abin nan rigakafin da ake cewa za a yi ɗin akwai maganganu a kan shi da yawa waɗansu na ganin guba ne har ana tada waɗansu hotuna cewa ga waɗanda aka yi musu ma waɗansu sun mutu waɗansu sun yi kaza waɗansu sun zautu waɗansu sun yi kaza tun kafin ma a fara yin wannan rigakafin tun watanni takwas tara goma baya aka fito da wannan bayanin cewa ga haɗarin da ke cikin wannan kuma su turawan da suke wannan ɗin shi suka fito da waɗannan bayanan wai al'ummar musulmi ba ne ba daga ƙasar saudiya ba ne aka fito da wannan da aka shi karan kanshi wannan vaccine ɗin da za a zo da shi mu ba ma manya da shi ba ne gaskiya ba mun yadda da shi bane kuma gaskiya ba za mu ba da kanmu cikin sauki kawai a zo a tsura mana alluran da mu san kanshi ba ƙasan ingila an ce ita ce take fito da wannan wannan vaccine din a daidai lokacin da yake duk wanda ya buɗe baki a baya ce ina da maganin corona sai a ce ƙarya ne ya kamata ne a ce to zo ka auna mu gani in aka auna aka ga ba zai yi ba sai a ce to naka biye ba amma kana cewa ina da maganin corona za a ce ƙarya ne ba maganin ta duk wanda ya faɗi yana da maganin za a ce ƙarya ne sai ga ƙasan ingila yanzu wai an ce cutan ya ƙara faruwa a ingila wai kuma daga ingila ne za a kawo magungunan a rarraba shi ƙasashen duniya duk kamfanin da ya samu wannan ai ƙasan ta ci gaba ƙasan ta hayi a ce daga najeriya kawai za a fitar da kusan biliyan arba'in ɗari hudu da wani abu a siyo vaccine kaduna state ma za ta yi kano ma ta ta yi sakwata ma za ta yi kasashen afirka da dama za su yi kasashen tura da dama za su yi kaga wannan ai kawai kamar muna fahimtar ana nufin ne kawai a yi karfafi tattalin arzikin wata ƙasa ko yahudu na duniya so alayi hal wannan kuɗi da za a fitar da su su nunin kuɗi ina fara da shawaran cewa a yi haƙuri da haka a zo a gina 'yan najeriya a gina lafiyarmu a gina mu akan tsari a gina iliminmu a gyatta mana rayuwarmu muna fatan Allah subhanahu wataala ya fa mana asiri ya ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya abinda yafi karfin mu Allah ka iya mana abinda muke iyawa Allah ka taimake mu Allah ka tsare muka tsare mana imani Allah ka shirya mana ƴan matan mu Allah ka gyatta mana samarun mu Allah ka tarbiyantar da kananan yaran mu dattawan mu Allah ka albarka gare su shugabannin mu Allah ka kama hannayensa daga zalunci Allah ka ja mu kurkudar su zuwa ga dukkan alkhairi ya Allah abinda muka tasa a gaban alkhairi Allah ka taimake mu abinda muke tsoro na sharri Allah ka tunkuɗe mana Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk